بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarmasi na maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna sha biyar ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da uku, wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu miladiyar annabi Isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da biyu. Mun kwana a cikin wannan Sura da muka fara karatun ta jiya da muƙaddima akan abin da ya shafi Suratun Rum sai lokaci ya yi don haka yanzu za mu dora inda muka kwana don haka aka gama alarma ya sake karanta waɗannan ayoyi saboda ba a samu fassara su jiya ba amma an kwana a muƙaddima akan wannan sura abin da ke da alaƙa duk da wannan sura na alaƙar ta da surar da take ta muka fito ita ce suratul ankabut da kuma dalilin saukarta da kuma agraduna wannan sura gabaki ɗaya a ciki wannan tattaunawa ta mu muka kwana ita wannan sura ta suratul rum kamar yadda muka ji jiya tana makkiya ce dai watan an saukar da ita annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana makka sannan tana da ayoyi ko 60 a wani zance ko kuma 59 a wani zance eh ita ce wannan suratul rum kuma kamar yadda aka ji jiya ta samo alaka na wannan suna na suratul rum watan tun lokacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da sahabbai ake kiranta da wannan suna suratul rum tana farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kowace sura ta fara da basmala kowace sura cikin surorin alqur'ani su 114 babu surar da bata fara da bismillahir rahmanir rahim ba in ba suratul tauba ba suratul tauba kadai ce bata fara da bismillahir rahmanir rahim ba saboda haka wasu suke ganin ita basmala aya ce cikin kowace sura aya ce cikin kowace sura wasu kuma suna ganin a'a bismillahir rahmanir rahim ba aya bace addu'a ce wadda ake fara kowace sura da ita babu inda bismillahir rahmanir rahim take aya watan sai cikin suratul naml ne ko innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim tunan kadai take aya amma saura duka addu'o'i ne wannan dai sabani ne na malamai an sha bayanin shi ta fara kamar haka bismillahir rahmanir rahim nazalat hadhihi as-sura wannan sura ta suratul rum ta sauka lammal taɓa faris war rum lokacin da wasu manya-manyan dauloli a wannan lokacin babu irinsu a duniya daular farisa da daular rum su ne manya-manyan daulolin duniya kamar yanzu a ce amerika da rasha ko kuma tsohuwar tarayyar soviet tsohuwar tarayyar soviet wadda ta haɗa ƙasashe ɗin nan to a ce ƙarfinta da ƙarfin Amerika kasan su ne superpowers a duniya su ne superpowers a duniya to a wancan lokaci Farisa da Rum su ne superpowers na duniya to shine gwabza yaƙi ya gudana tsakanin Farisa da Rum kanat kanat watan wa Farisu kanat daulata majusi ita Farisa watan daula ce ta majusawa ma'ana ba su da addini wanda aka saukar daga sama ba su da littafi wanda suke bin shari'a ta ƙarƙashinsa da aka majusawa ne kawai abin da ya musu daɗi suke bauta mafi yawancin suna bauta wuta ne to su ne majusawa to su farisawa a wannan lokacin majusawa ne warrumu su ko rumawa kanu ahlal kitabin su ahlal kitabin ne suna da littafi domin sun ta taɗauri na addinai na gargajiya har watan zuwan annabi isa alaihi salatu wassalamu sai suka watan shiga addinin nasara addinin nasara suka shiga addinin nasara to da haka sai suka zamo cikin halal kitabi bal watan sun zamo watan su kanu halal kitabin faqtatala sai yaki ya gudana tsakanin su suka gwabza yaki fa ghalabat farisur ruma sai farisawa suka ci rum da yaki fafarihal mushrikuna bizalika sai mushrikai suka rika farin ciki cewa an gwabza yaki masu irin kalar su majusawa dan majusawa da mushrikai mana guda ne mana guda ne magana guda ce sai suna ganin ga wasu masu irin tafiyar su sun rinjayi ahlul kitabi masu irin tafiyar musulmi kaga su ahlul kitabi sun fi kusa da musulmi domin suna da addini kuma suna da littafi wanda aka saukar da shi watan linjila to sai suna ganin watan wannan addinin yayi kama da addinin musulunci to don haka tunda masu kalarsu masu irin nau'in su a addini sun yi nasara akan ahlul kitabi don haka sai suna taya waɗancan murna saboda abin da ke tsakaninsu da musulmi to kaji siyasa da ta shigo ciki cewa mushrikai suna murna majusawa sun yi nasara akan ahlul kitab to kaji wa qalu sai suka ce farisu watan farisawa laisu ahlul kitabin ai su ba ahlul kitabi bane bal yabudun al-awthana suna bautar gumaka kuma galabur ruma amma tare da haka suka rinjayi rum alladhina hum ahlul kitabi wadanda su rumawa ahlul kitabi ne fa idan nahnu sanaglibul muslimina alladhina hum aidan ahlul kitabin sai suka ce lalle ko tunda wai kaman alama ce suka gani yadda waɗancan majusawa farisawa kenan suka yi nasara akan rumawa waɗanda su ahlul kitabi ne to su ma suna ganin cewa lalle nan gaba za su yi nasara akan musulmi allazina hum ahlul kitabi waɗanda su ma ahlul kitabi ne su musulmi domin suna da littafin da aka saukan musu qala allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wannan shine dalilin saukar wannan aya eh akwai maganganu da yawa na malamai amma wannan shine zance wanda malaman tafsiri suka fi zabi cewa sai Allah tabaraka wataala ya saukar da wannan sura ta alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi da zalika kamar da shehu radiyallahu anhu ya sha bayani in an zo nan yace abinda jamhurin malaman tafsiri suka fi tafiya akan shi cewa Allahu a'lamu bi muradihi bidhalika Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan yankakkun harufa wannan fasara ce ta malamai wasu kuma suna fassarawa kamar yadda ake ruwaita daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana fassara waɗannan yankan ko haruffa cewa alif lam mim alif din nan farkon sunan Allah ne lam mim din nan lamin nan watan farkon sunan ladifu ne sannan mim watan farkon sunan maliku ne to shine Allahu al-laifu al-maliku to tasarrufinsa kenan na abinda watan wannan sura za ta kunsa na tasarrufin waɗannan asma'ai guda uku Allahu al-laifu kuma al-maliku to shine Allah tabaaraka wataala ya kawo wannan wasu kuma su ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shi yasa abin da yake nufi da waɗannan yankakkun harufa yana daga cikin ijazin alqur'ani gajiyewa alƙur'ani ya zo da wani abu amma duk duniya ta kasa fahimta abin ko menene to yana daga cikin ijazinsa wani wuri kuma ya zo da abin da yake watan zai fahimtu amma akwai wuyar fahimta wani wuri kuma ya zo da abin larabci ne amma ya rikitar tsakanin larabawa larabawa ne fa amma su koma suna rigima ba su san ma'anar wannan abin ba domin wata ƙabilar yadda ta san wannan abin ba haka alkur'ani ya ambace shi ba ya ambace shi ne da yadda wata ƙabila ke amfani da shi har wa yau dai larabcin dai ne iyaka wannan ƙabilar ba ta san ana ce da shi haka ba amma wata ƙabilar ta san haka wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana jayayya ya ce littafinka ka ce alƙur'ani balarabe ne na zalabihin ruhul amin alaƙal bika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin ya ce to shi jan shi a wajen cewa lisanin arabiyyin mubin ya ce shi yana da ja me jan ka ya ce domin ya zo da wasu kalmomi laraba ba su san su ba kwata-kwata da haka ina samun su kuma an ce lisanin arabiyyin mubin ina samun su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace menene wa'annan kalmomi yace yastahzi'u yastahzi'u laraba ba sa cewa yastahzi'u sai dai yahza ba sin yace to da kuma me yace qaswara qaswara yazo farrat min qaswara qaswara ma'anarsa zaki yace al-arabu la taqulu lil asadi qaswara a laraba ba su ce maza ke kaswara kubbara kuma na uku laraba ba su ce kubbara sai dai kabir wa makaru makaran kubbara to yana challenging din waɗannan kalmomi sannan kuma ujab al'arabu la taqulu ujab bal taqulu ajib yace laraba ba su ce ujab sai dai ajib kuma ba larabe ne ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana challenging waɗannan kalmomi laraba ba su san su haka ba don haka kuma ya za a yi a kare cewa bilisanin arabiyyin mubin ana nan manzo Allah ya jim yana jiran amsa daga Allah tabaraka wa ta'ala domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san duk waɗannan kalmomi kuma ya san laraba na ambaton su haka amma ya za a yi gamsar da shi yana jiran umarni daga Allah ana nan sai ga wani mai bara ya taho yace atini ihsana a kyautata a bani a bani ba a bani ina neman taimako a bani taimako a bani taimako hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauku da wace amsa zai ba wannan balarabin kauye da yazo yana challenge to sai hankalin shi ya dauku ya sake cewa atini ihsana har sau uku to shine sai ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam amsa yana cewa atastahzi'u biya yabna qaswaratil arabi wa anta tarani rajulan kubbara إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب شاء ina cewa ka taimake ni ka taimake ni sai kana sai kana kauda kai gabari na atastahzi'u biya kana izgili da ni yabna qaswaratil arab ya kai dan babban manyan mutane dan zaki a cikin larabawa yabna qaswaratil arab wa anta tarani rajulan kubbara kuma ka ganni tsoho tugub tugub inna hadha la shay'un ujab yace wannan abun mamaki ne sai wannan balaraben kawai ya dibi manzo Allah ya dibi wannan wanda ya zo mai bara ya ga yana nan dai ya taho balle ya ce shiri ne ko da ya same su ya same su sun gama tattaunawa ana jiran amsa an yi shuru jim amsa kawai ake jira sai ya ji wannan ya ce kai ya ce ya tabbatar da wannan balarabe kuma bai san wannan ƙadiyya ba kuma ya yi zance na larabci da waɗannan kalmomi kaf ɗinsu guda hudu da yake challenging sai ya tabbatar da wannan alƙur'ani lallai daga Allah ne kuma cewa lallai balarabe ne abin da bai sani ba larabawa suna da lahajoji daban-daban ƙabila kaza tana ambaton kaza a larabci ƙabila kaza tana ambaton kaza da larabci don haka alƙur'ani tun da balarabe ne ba na watan ƙabila kaza ba kaɗai duk ƙabilun laraba gaba ki ɗaya an saukar da alƙur'ani a kan lahajojinsu ko yanzu a wajenmu idan ba sakkwace yana hausa kuma dole ka ce hausa ce amma watakila ba kane ba haka yake cewa ba watakila ma ba zai fahimta ba sai an mai bayani amma kuma duk abin da yake faɗan hausa ce shi ma in yana magana watakila ba sakkwacen ba zai gane ba sai ya ƙare mai bayani wasu kalmomi sai ce ai mu ba haka muke cewa ba a kano shi kuma ce mu a Sokoto ba haka muke cewa ba to amma dai duka dai Hausa ce to haka alqur'ani balarabe ne amma kuma kaga ijazin sa huska huska ne yazo da abin da ba wanda zai ce ya san shi yazo da abin da yake da wuyar fahimta yazo da abin da wasu su su fahimce shi wasu ba za su fahimce shi ba eh wata rana a watan yahura kalmar yahur malamai a zamanin tabi'ai ne suka yi ta neman ma'anar kalmar yahur wa zanna allan yahura ayar qur'ani ne ko wa zanna allan yahura da suka zo nan suka ce ah su ga su laraba amma ba su fahimci menene yahura ba yahur ba su fahimce shi ba sai aka ce to inda za a gano tantagariyar larabci a tafi kauye can za a gano tantagariyar larabci sai aka tafi kauye ana zuwa kowa ya ba zama inda aka tura shi daban ya gano fasarar ya hura fa domin a gano zancen Allah menene wa zanna Allah ya hura to sai ya tafi kenan wani kafin ya shiga wani ƙauyen sai ya haɗu da wani yaro a bakin gari bakin ƙauyen yana wasa da kanari kanari fa irin dan tsuntsun da ake ji kanari ya daura mai zare sai yana yana sai tsuntsun sai ya fir ya tafi sai yaro na watsa ya ce tsara tsairi wa zanna allan ya hura tsara tsairi wa zanna allan ya hura a'a sai balarabe ya yi sago yana kallo yanzu kalmar nan da ta rabo da shi daga gida ita ce a hannun ɗan ƙaramin yaro yana wasa da ita kuma kaga larabci to saboda haka alƙur'ani balarabe ne yayi zancen da ba za a gane ba sai dai a ce Allahu alamu bi muradihi bi zalik ko kuma yayi zance wata kabila ta ce ta fahimci abinda ake nufi kaza ne wata kuma za ta fahimta ba don haka in an ce Allahu alam bi muradihi bi zalika ba sabuwar magana bace matafiya ce ta magabata na kwarai matafiya ce kar wani ya ce a dan me za a ce Allah ya saukar da abu a ce ba a gane ba kuma an sallama ba a gane ba eh to ai Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ya faɗi haka eh ba wanda ya san tawilin sa sai Allah sai malamai suka yi wakafi a nan to da suka yi wakafi a nan suka ce to ba wanda ya san tawilin waɗannan waɗannan abubuwa in ba Allah ba da aka warasihuna fil ilmi sabuwar magana ce warasihuna fil ilmi sabuwar magana ce su ma sallamawa suke cewa sun yi sallama suke ce sun yi wasu kuma su ce a warasihuna fil ilmi atafi ne akan la ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasihuna fil ilmi warasihuna fil ilmi sai zan atafi don haka sai a ji tafsirin su Abdullah ibn Abbas yana fitowa a ire-iren waɗannan abubuwa na wa'innan al-huruf al-muqatta'a wa'innan harufa wanda suke yankakku alif lam mim gulibatir rum Allah tabaaraka wa ta'ala yace an rinjayi rum na'am ghalabat farisur ruma lalle faris tarin jayirun fi hadhihi al-waqa'a a wannan gwabzawa da aka yi lalle farisa daular farisa tarin jayirum surun sunan ƙabila ne wanda ya jirkice ya koma daula ya jirkice sai ya koma daula watan rum su ne sulala na isu isu ɗan ishaƙa ɗan ibrahim isu ɗan ishaƙa ɗan ibrahim kaga ɗiyan ammin banu isra'ila ne ɗiyan ammin banu isra'ila ne da haka ana ce da su romawa kuma ana ce da su banul asfari kamar yadda yake cin a bukhari hadisin bukhari ya zo wurare da yawa dogon hadisin nan na abdullahi ibn abbasin na da ya riwaita ta kan abu sufiyana kafin ya musulunta tattaunawa su da sarkin rum to ana ce da su banul asfari haka ya zo a cikin wancan hadisi sannan sun zamo akan addinin yunan daga tsatson ya fi su ɗan nuwa iyan ammin turkawa kenan abinda suke bauta can can da suna bautar watan taurari da haka ana ce da su almutahayyira sannan kuma watan su ne suka assasa birnin dimashq ko damascus watan babban birnin nan na siriya yanzu to a wancan lokacin duka har ƙasar turai hannun gurin watan dirriƙon su ne dirriƙon rumawa ɗin dirriƙon rumawa ɗin e su suka gina watan manya-manyan gine-gine na rom watan sun zamo akan addinin su har ya zuwa aiko annabi isa alaihi salamu bayan aiko shi da shekara kamar ɗari uku watan suka shiga addinin nasara to daga lokacin ne watan suka zamo cikin addinin nasara ana ƙirga su cikin nasara e watan wakana من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر duk wanda ya mallaki Sham tare da jazira daga cikin waɗannan sarakuna na Rumawa domin Hasham ƙasar Sham duk tana cikin mulkin watan Rumawa sannan kuma watan tare da jazira to duk wanda ke mulkin su a wannan lokaci ana ce da shi Kaisar eh watan watan su ne a wannan lokacin bayan watan aiko annabi isa alaihi salatu wassalamu suka shiga addinin watan nasara to su ne ake ce marumawa wanda asalin su kenan kabilar su kenan kuma sunan daular rum din kenan shine Allah tabaaraka wa ta'ala ce alif lam mim gulibatur rum na'am galabat galabat farisur ruma lalle farisa surrin jarum a wannan waqa fi adnal ard ma'ana ta gefen da suka fi ƙasarsu ta fi kusa da larabawa kaga kenan wajejen ta wajejen sham kenan a ƙarbi ardin rum ila faris bil jazira watan ta inda suka gwabza a inda kusa da ƙasar rum inda ƙasar rum ta yi kusa da faris a jaziratul arab iltaƙa fi haljan shani a nan ne watan rundunar yaƙoƙan farisa da na rum suka gwabza e wanda suka fara da yakin nan su ne farisa wahum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su rumawa dinnan sayaglibun lallai za su rinjaya min ba'di ghalabihim bayan an rinjaye su bayan an rinjaye su a wannan marra amma lokaci zai yi wanda hum su rumawa dinnan sayaglibun lallai za su rinjayi farisa min ba'di ghalabihim bayan farisa ta rinjaye su kaga wannan gaibi ne Allah tabaaraka wa ta'ala yake bayarwa a cikin alqur'ani haka shi alqur'ani yana daga wujuhu ijazihi fuskokin ijazin alqur'ani mu'jiza alqur'ani ba da labarin gaibi bayan ta fuskar tsarin shi ba littafi irin shi mai kyau mai tsari mai ban shawa in an karanta wanda ya san me aka karanta zauki zai sa ya fadi ya sujada haka wani zun bigira yana jin cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun sai ce inna li hadha al kalami la halawa wa inna 'alayhi la talawa wa inna asfalahu la mughdiq wa inna a'lahu la muthmir ma yaqulu hadha bashar abinda walidul mughira ke cewa ce kai wannan littafi wannan zance kai wannan zance akwai gardi akwai gardi bai taba jin larabci mai dadi mai ratsa jiki kamar kamar alqur'ani ba yace wa inna alahu la musmir saman shi kuma yana yaya ba irin itin nan bane zai tafi sam balai haka nan kawai amma bai yaya ka san akwai flower da take haka duk ta kere gidaje amma ba ta yaya yace ba haka alqur'ani yake ba sannan wa inna asfalahu lamughdib karkashin shi kuma yana shayar da kanshi da ruwan da ke karkashin shi ya hutar daga bashi ruwa ma yaqulu hadha bashar yace kai wannan zance mutum ba zancen mutum bane ko ko kadan mutum ba zai faɗi wannan magana ba fasda bima tu'mar ma wani haka yaji sai faɗi ya sujada aka ce kai ma ka bi su yace a'a bai taɓa jin dai magana mai ratsa jiki ba da larabci mai gwaninta da iyawa da ƙwarewa kamar wannan zance da Muhammad ya zo da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam don haka sai zama alqur'ani bayan wannan duka ya bada labarin gaibi ya bada labarin gaibi ma'ana inda aka huto ya bada labari kafin duk faru halitta da yadda Allah ya faru da halitta da yadda ta ta gudana har ta kawo inda take da inda ta ta samma da karewar ta gabaki ɗaya har makoma duk alkur'ani na bayani to kaga wannan ba da labarin gaibi haka Allah tabaraka wata'ala sai ce tilka minan ba'il gaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wannan labarin gaibi ne muke baka ya rasulullahi don haka Allah tabaraka wata'ala ce watan wahum surumawa sai glibu da za su rinjayi farisa min ba da galabihin bayan farisan ta rinjaye su yaushe kamar an tambaya to yaushe wannan al'amarin zai kasance ce fi bid isinin fi bid isinin cikin yan shekaru daga shekara uku zuwa tara shine bid'u a larabci shekara uku zuwa tara eh fa da bisa fi sijini bid'a sinin daga shekara uku hudu bid'u ne biyar ma shida bakwai takwas har tara duk bid'u ne don haka Allah tabaraka wataala ce fi bid'i sinin saboda boye kuma sirrin shi al'amarin ba a faɗi gashi exactly shekarar ba amma an faɗi iyaka daga kaza zuwa kaza fi bid'i sinin eh nazalat hadhihi al-aya watan wannan aya ta sauka wa ma yumkinu لمخلوق أن يتصور في ذلك اليوم أن الروم ستغلب فارسا شيخ رضي الله عنه يقول wannan aya fa lokacin ta sauka ba wani makhluqin da ke sawara cewa a wannan lokacin a wannan ranar cewa rum za ta rinjayi farisa fi zalika alwaqti a wannan lokacin ba mai tunanin haka ko kadan ba mai tunanin haka ko kadan saboda mi farisu aqwa dawlatin fil alam watan faris ita ce daula mafi ƙarfi a duniya gabaki ɗaya amma tare da haka wa galabatin rum don haka ta rinjaye rum hatta lam yabqa laha har ya zamo cewa babu wani kataɓus gare ta ta mallake ta ma'ana ta rinjaye ta iya rinjaya gabaki ɗaya fa nazala alqur'anu wa akhbara amma tare da haka alqur'ani yazo wa akhbara an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam anna ar-ruma hadhihi المغلوبة ستغلب قبل تسع سنوات فارسة القرآن يذونا بعد وني labarin wani gabi da bai zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari cewa rum wannan dai rum din da aka rinjaya annar rum hadhihi almaghluba sataglibu za ta rinjayi farisa qabla tis'i sanawati kan shekara tara dan tsakankanin nan kan shekara tara za ta rinjayi farisa sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya tafi ya samu mushrikai suna farin ciki domin a lokacin kaga su suna celebrating cewa watan masu irin addinin su na maguzanci sun rinjayi masu littafi kaga kenan a siyasar su suna ganin cewa irin su ne suka rinjaya don haka su ma nan gaba suna sa ran za su rinjayi addinin musulunci za su rinjayi addinin musulunci to sai sai sai na bakare same su suna wannan murna suna farin ciki cewa Faris tarin jairum Faris tarin jairum to saboda haka sai ba su labari yace to ai ga wata sabuwa ga wata sabuwa da dumi dumi cewa lallai alqur'ani ya ba mu labari cewa wannan farisan nan da tarin jairum lalle rum za ta dauki fansa za ta dauki fansa cikin shekara uku nan da shekara uku za ta dauki fansa sayyidina abubakar aka ce ya fassara bid'u sinin mafarashi farawarsa shekara uku don haka ubay ibn khalaf watan ya ƙaryata alqur'ani yace ko kusa wannan abin da ba zai yi bane ko kadan in ma sayyidina abakar na da wata wata yana da ja to bari su ba da wani jingina ma'ana su yi shi kaman caca a lokacin ba haramta caca ba ba haramta ba ya kawo raƙuma ya ajiye shi ma ya kawo nashi idan farisar da ya ce rum za ta rinjaye ta a wannan lokacin in ta rinjaye ta ya ɗauka duk an bashi in kuma ba ta rinjaye ba shi zai ɗauka ubay ibn khalaf sai suka yi wannan to da suka yi wannan ya zo faɗa wa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce ai sun ce ba su yadda da shekara tara ba domin shi sai na bakar ya san gejin bid'a sinin shekara tara amma sai suka ce ba su yadda da shekara tara ba sai an kauce ma ka'ida kenan ta larabci to da aka kauce ma ka'idar larabci suka ce shekara shida a wata riwaya ya ce to ya ji to sai musulmi suka ba shi shawara ya koma dai ya tabbatar musu da abinda shine larabci aka sani kuma shine duk balarabe ya sani da aka sai suka koma da aka koma sai aka canza watan agreement aka canza wannan yarjejeniya ta koma kamar shekara taran da aka sani kamar haka wata riwaya ta nuna to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake bayani cewa alif lam mim gulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di galabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd Allah tabaaraka wa ta'ala ce lamarin farisa ta rinjayi Rum, bayan wasu shekaru Rum ta ɗaufansa ta rinjayi Farisa, dun lillahi al'amur. Al'amarin duk yana ga Allah, ƙarhin ba na Farisa ba ne ba na Rum ba ne, a'a, iko ne na Allah ya ga dama ya ba Farisa ɗin ƙarfi ta rinjayi Rum. Kuma shi ya ga dama ya ba Rum ɗin dama ta ɗaufansa ita ma ta rinjayi watan Farisa. ذاك لله الأمر من قبل ومن بعد من قبل الغلبة ومن بعدها وتنكو من قبل غلب الروم ومن بعده وتنقبان رنجاي الروم دبار رنجاي الروم معنى رنجاي دفارس تيد فرقو درنجاي دروم تيد قبايا بأمر الله وإرادته دنهن الله ليه دأمرنين الله ليه كما دنفن سنه da haka aka ce lillahi al'amuru min ƙablu wa min ba'du min ƙablu ‘yan uwa almajiran watan karatun na hau za su ga an ce min kuma an ce ƙablu to ina aikin min kuma tana cikin huruful jarri ina aikinta kuma aka ce to nan akwai wuraren da in an shafe ilafa ma'ana mudafun ilaihi to sai a yi damma ga mudafi in an shafe mudafin ilaihi sai a niyance shi kawai da haka akwai wasu abubuwa ke bantattu kamar da yake cewa wadmun bina'a ghayra nan adimta ma lahu udifa nahu yamma udima qablu ka gairu ba'du hasbu awwalu wa duna wal jihatu aidan wa'al to waɗannan duka ana li'irabin ma la yuntazaru da haka sai a zammanta lillahi al'amuru min ƙablu wa min ba'adu kaga ba a faɗi min ƙabli maza ai min ƙabli galabati to an shahi galabatin amma an niyance ta to shi ne a shahi mudafin ilaihi a niyance shi to nan sai a gine wannan akan watan zamma ta ce lillahi al'amuru min ƙablu wa min ba'adu da haka ya ce ƙablu ka gairu ba'adu hasbu awwalu duna wa duna wal jihatu aidan wa'al suna daga ciki Allah tabaaraka wa ta'ala ce lillahi al-amru min qablu min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah wa yawma idhin aran nan ne a wannan lokacin lokacin da rum ta daufansa ta rinjayi farisa to aran nan su ma mu'minai da aka yi musu dariya keta ‘yan uwansu masu littafi an rinjaye su, ko? Da haka mashirkan laraba suke mamominai dariya keta, ‘yan uwanku ahalul kitabi, ka ji fa abin da yau ya haɗa muminai da nasara zamansu kowane da littafi. Su kuma majusawa, mashirkan larabawa, abin da ya haɗa su da farisa zamansu majusawa. To da haka da suka yi mamominai dariya keta, an rinjayi ƴan uwansu to su ma Allah tabaraka wata'ala ya musu alƙawalin za ku rama shammatar da suka yi muku ai kuma za ku yi farin ciki har ku rama don haka yace wa yawma izin a lokacin ne a ran nan ne yafrahul mu'minun mu'minai za su yi murna su yi farin ciki bi nasrillahi da nasarar da Allah tabaraka wata'ala ya ba ‘yan uwansu waɗanda suka haɗa zumunci na zamansu a harkar kitabi, tare da cewa addini musulunci shi kaɗai ne addini a wannan lokaci, amma tunda suna da awar suna da littafi, to suna da alaƙa, kamar yadda Alƙur'ani ya ce, wala ta jidan na akarabahun mawaddatan, ko, lillazi na amanu? Eh, a'a, wala ta jidan na akarabahun mawaddatan ta gabanta, lillazi na amanu, lillazi na ƙalu, inna nasara. kaga alqur'ani ya ce in ka zuba tsakanin yahudu da nasara zaka ga waɗanda suka fi kusa da zumunci da kauna ga mu'minai waɗanda suka ce inna nasara sune nasara to saboda haka ya mu'minai za su yi murna su yi farin ciki a wannan saboda nasarar da Allah tabaaraka wataala ya ba rum akan farisa eh za su yi murna su yi farin ciki shehu radiyallahu anhu ya ce al-mufassir yaqul al-imam al-mahalli yana cewa wafaqa yawm badr wannan nasarar da aka samu ta yi daidai da ranar badar ne to wadhalika ghalatun wannan kuskure ne ma wafaqa fatha haibara a'a daidai wannan abin ya samu watancin da nasarar da rum ta yi akan farisa yayi daidai da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci haibara ya cika yi bara don haka kaga sai ya zan farin ciki kan farin ciki ga murnar an cika yi bara sannan kuma ga murnar rum ahlul kitabi sun ci majusawa da yaƙi wanda gazgata alƙur'ani ne shi ko gazgata alƙur'ani abin farin cikin duk mai mumini ne duk mumini ne duk mai imani zai yi farin ciki alƙur'ani ya faɗi magana kuma ƙararraga ta ta bayyana to saboda haka watan yayi daidai da fatu khaybar ne saboda haka falihaza saboda haka watan fatu khaybara a wannan lokacin ne kuruma suka rinjayi farisa wannan wani farin ciki ne ga musulmi wani mai zaman kansa ga su dai sun samu gana'ima khaybara sun samu ganimomin khaybara wannan farin ciki ne shi ma mai zaman kansa sannan kuma sab'una rakiban minan najashi wa sala tawaga ƙaƙƙarfar tawaga daga Habasha ta sarki Najashi ta iso Madina wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bi islamin Najashi kuma sun zo su ba manzo Allah labari cewa Najashi ya musulunta mutun tawagan mutun 70 suka taho duk lokaci daya don haka farin ciki ba a gama wata murna ba sai ga wata murna ba a gama wata murna ba sai ga wata murna haza farahun akharu wannan wani farin ciki ne na daban sannan ƙarin farin ciki kuma wa hamalu ma'ahum umma umma habiba binta abi sufyan sannan a lokacin ne kuma wannan tawaga ta mutum 70 kuma suka dauko ummu habiba watan diyar abu sufyana wadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya aura tana can habasha aka daura auren kuma aka taho da ita tana amarya aka taho mu manzon Allah sallallahu ta'ala sallam kaga farin ciki kan farin ciki saboda haka kuma ana nan sai ga kuma Ja'far ibn Ja'far ya dawo daga Habasha din kuma duka a cikin wannan saboda haka Annabi sallallahu alaihi sallam yake fadar na rasa da me zan yi farin ciki ma'ana abubuwan da za su sa yi farin cikin suna da yawa kowanne zai sa yi farin ciki yace shin wai da cin Khaybara an bi kudumi Ja'far shin da cin haibara ko ko da dawowar Ja'far watan da wannan abubuwa na farin ciki na sa farin ciki da yawa watan saboda haka ne Allah tabaaraka wataala yace wa yawma idhin yafrahul mu'minuna bi nasrillah domin nasarori ne suka yi dandazo ga cin haibara ga kuma nasarar Rum ahlul kitabi waɗanda alkur'ani ya bada labarin za su yi nasara kuma sun yi nasarar farin ciki ne sannan ga ganima daga Khaybara sannan kuma ga musuluntan Najashi daga Habasha ga kuma kyaututtuka ya aiko mu manzo Allah sallallahu ta'ala sallam duk daga Habasha waɗannan abubuwan farin ciki ne yansuru man yasha Allah tabaraka wa ta'ala yana cike taimakon wanda ya so taimaka wa huwa al-azizur rahim ubangiji tabaraka wa ta'ala al-aziz marin jayin sarki ne babu wanda ke buwayarsa duk kafiri kaga yana kafirci ba a kare da shi ba lokacin da Allah ya diban masa ne bai yi ba amma ba dan ya buwaye ba dibi karfin fir'auna dibi mulkin fir'auna dibi kama karye fir'auna amma Allah tabaraka wata'ala awoyi da ya tashi halakar da shi fa awoyin awoyi ne wasu kace a mintota ne ai ai mintota ne yana shirin rundunan nan ya tausu wajen miliyan biyu miliyan biyu fa amma Allah halakar da su gaba ɗaya cikin kogin gulzum sai a gano ashe kafircin da fir'auna yayi shekara da shekaru yana ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin gairi wai bai san suna da wani Allah ba in ba shi ba ashe wannan kafircin duk Allah ne yake bashi talala yayi amma lokacin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya nufi halakar da shi karfin izza na al-azizu ta kai halakar da shi a cikin ruwa ar-rahimu kuma mai jin kai ga mu'minai duk wahala duk wahala in Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo karshen ta sai kaga kan ba ai ba dibanu isra'ila irin shekara da shekaru suka yi a cikin bautar bautar fir'auna da kibdawa yana bautar da su inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yu'adhibu yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin kaga fir'auna gabaki daya rayuwar shi gaba dai sharri ce ga banu isra'ila amma ya ka gani lokacin da Allah tabaraka wataala ya nufi kai karshen wannan lamarin sai ya ji kansu ya tsamar da su ya fitar da su daga halaka kuma ya halakar da fir'auna din saboda haka ubangiji tabaraka wataala al-aziz marin jayin sarki ne ba abin da ke rinjayarsa ba abin da ke buwayarsa ar-rahim kuma mai cikakken jin kai ne ga bayinsa
وحد الله لا يخلف الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون
وغلبت الروم فارس روم تارين جاي فارس كما يدى القرآن يفدا كما تتبت هكا لما غلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جزيرة العرب كلها lokacin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya rinjayi jaziratul arab gabaki daya addinin musulunci ya shiga ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasara yayi rinjaya akan su gabaki daya sara yursilu ila mulukid dunya to daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika aika wasiqu zuwa manya-manyan sarakunan duniya yad'uhum ila al-islam yana kiransu zuwa ga musulunci to sai rubuta takarda ya aika ta ila malikin Rum zuwa sarkin Rum lokacin da watan falamma ja'ahu ar-rasulu bi kitabi rasulillahi sallallahu ta'ala sallam lokacin da manzon manzon Allah dan sakon annabi sallallahu ta'ala sallam yaje wajen sarkin Rum da takaddan nan ta annabi sallallahu sallam nazala an firashihi fajalasa ala al-ardi wa qara'a kitab an-nabi sallallahu ta'ala sallam sai ya girmama takaddan manzon Allah yana kan karagan mulkin safa sarkin rum sai da ya sauka ya zauna a ƙasa sannan ya karanta takarda annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu ala ra'sihi ya dora takaddar a kansa wa baina ainihi kuma ya dora ta a gaba ga idanunsa dan ya samu tabarruki ya samu tabarruki daga abin da ya fito daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala sadrihi kuma ya dora a kirjinsa sannan da ya gama karantawa sai yasa aka yi mai wani kaho na dinari to cikin wannan kahon yayi kaman kwarkwaro haka to sai ya nade takaddar sai ya sa ta cikin wannan kahon na zinari saboda girmamawa takaddar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kiyaye wannan takadda ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa akrama rasul rasulillah kuma dan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam din sarkin rum ya girmama shi ya girmama dan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiko shi ya bashi hadaya ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa kataba lahu jawaban ya bada amsa yake cewa na tabbata lallai kai annabi ne na tabbata kai annabi ne domin a bukhari hadisin bukhari kitabu bad'il wahyi shine kitabu na farko na sahih bukhari hadisin dogon hadisi ne wanda al-imam bukhari ya kawo shi takan abdullah ibn abbas hadisin da ya riwayata takan abu sufyan abu sufyana tun kafin mai musulunta wannan waƙiya ta faru wanda sarkin rum din yaje da da da ya tafi sai yaji an ce an yi baki daga na larabawa daga jazira daga tihama sai ce aje a zo min da su aka je aka zo da su su abu sufyana yace zan muku tambayoyi da ya musu tambayoyi ya kakkasa su a fadarsa a tsakiyar fadan fadawan shi sai yace abu sufyana ya tsaya nan gaba su kuma saura su koma baya yace zan mai tambayoyi yace in na ba in ya bada amsa kuka ji amsar da ya bayar ba gaskiya bace ku dawo da shi kan hanya ku tado da shi ku dawo da shi kan hanya in ya bada amsar da ba haka bane kaga hikimar bari a maida su baya ba su ganin idon sa balle su ji nauyin su karyata shi to bari su koma can bayan shi ba eh shi kawai suke gani ba su ganin fuskar shi eh to sannan aka yi ba yi musu tambayoyi da yawa yana suna bashi amsa yaya yake kafin ya ce Allah ya aiko shi kun taba tuhumarsa da ƙarya yace ko ku taba tuhumarsa da ƙarya ba yace iyayensa ko kakanninsa akwai basarake ce a'a babu mutanansa karuwa suke yi ko raguwa suke yi ce kullun karuwa suke shi watan sarkin Rum yana nan yana riki amsoshin da suke bashi domin zai dawo kuma yi comment ga duk amsa yace lokacin da kace kaza na tambaye ka kaza ka ban amsa kaza ito lallai kaza kaza ne kamar misali na tambaye ka nace kafin ya ce Allah ya aiko shi kun taba tuhumar sada ƙarya ka bani amsa kace ba ku taba tuhumar sada ƙarya ba yace to ni kuma tunani na baiwa bai taba muku ƙarya ba har ya kai shekara 40 bai taba muku ƙarya ba bayan ya shekara 40 ya zo yau Allah ƙarya ai ba zai yi ba a hankalce ma ba zai yi ba kaga ya ba Abu Sufyan amsa cikin amsarsa to haka yake cewa a cikin amsar da ya aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na tabbata annabin Allah ne amma muna kin mu bar addinin mu da dadde mu shiga wani sabon addini kuma abin da yace ma mutanansa gudun kubcewan mulki da halakar rayuwarsa ta sabe musuluntan ba domin abin da yace yace kun ga inda nike nan sai da sai da ya caka da sanda yace sai ya mallaki nan inda nike dan in dai abin da suka bada amsa din nan gaskiya ne wannan da suka faɗa duk qualities ɗinsa ne nan inda nike kawahun nan nawa suke sai ya mallaki nan sai ya mallaki nan sai ya fara bijirawa mutanansa da cewa zai musulunta dama fulan yayi sai da yasa aka rurrufe fada ko ina ko ina yana nuna zai musulunta sai suka fashe yadda kasan garki ya fashe suka yi ta neman inda za su fita an kukkulle sannan ya ce su dawo su dawo su dawo sai ya musu irin siyasar su ta mulki ya musu siyasar su ta mulki aini jarraba ku nike yi in ga irin karfin rikonku da addininku in ga rikon karfin rikonku da daularku da kuma masarautarku to yanzu na gamsu na gamsu to wayo ne kawai musu amma ya fahimci addini kwas kuma ya fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda ya girmama annabi sallallahu ta'ala sallam zai ci riba wannan girmamawar ko bai yi imani ba to da yayi wannan ya girmama to shine sai aka zo aka faɗa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga abin da yayi ta wasiqan ma ya ya ya sanya ta a cikin wani wuri mai girma a cikin wani ƙaho na dinari ya sanya ta eh ba kamar yadda sarkin Faris yayi ba shi sarkin Faris kekketa waye to shi wannan sai ya girmama ta ya ya sa ta aka ya dora ta a tsakanin idanunsa kaga ya sanya ta a kirjinsa duk dan ya samu tabarrukin wani asari na Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to sannan sai Annabi sallallahu ta'ala sallam da aka bashi wannan labari sai ya rike masa addu'a yana cewa yadda ya kiyaye takadda ta Allah ya kiyaye masa mulkin sa haka yadda ya kiyaye takadda ta Allah ya kiyaye masa mulkin sa haka Allah ya kiyaye masa mulkin sa haka yayi ta addu'a manzo Allah ya tayi masa addu'a sabanin sarkin Farisa shi sarkin Faris shi na Farisa kyakke ta takardar yayi saboda shakawa da rashin arziki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda ya kyakke ta takarda ta mazzaka Allah mulkahu Allah mazzaka ya kyakke ta daular sa ya kyakke ta daular sa sai gashi ba da dadewa ba an ci daular eh an ci daular gabake da shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa yansuru man yasha'u al-azizur rahim wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'da walakin aksar an-nas la ya'lamun wannan fa alƙawalin Allah ne tabaaraka wata'ala domin Allah tabaaraka wata'ala yayi alƙawalin cewa watan Rum za ta dauki fansa akan Farisa kuma alƙawali ya cika alƙawali ya cika don haka aka ce hadha wa'dun min Allah tabaaraka wata'ala don haka shine wa'dallah wa'dallahi an nasbance shi nan akan yana masdari ai wa'adallahu tabaraka wa ta'ala wa'adan Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawali alƙawali kau la yukhlifu Allah wa'ada wanda Allah tabaraka wa ta'ala baya saba alƙawalin sa ko kadan walakin aksaran nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan watan mutane sune kafiran makka la ya'lamun basu sani ba yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawalin nasara ga watan waɗannan ahlul kitabi tare da aiko babban manzo na duk duniya gabaki ɗaya sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma tunda suna da alaka da kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa da al'ummar sa sun ci wannan albarkar kuma Allah ya alƙawalin samun nasarar su haka ma to ina ta ga ita al'ummar su sahabban na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da addinin nasa da shi annabi alaihi salatu wassalam din Allah tabaaraka wataala ya musu alƙawali kuma alƙawalin Allah ba canji alƙawalin Allah ba canji sai dai su kafiran makka la ya'lamuna bu san haka ba lokacin da watar rum akwai lokaci lokaci yayi saboda haka zamu kwana anan ubangiji Allah ya mana muwafaka da abinda muka karanta Allah ya mana muwafaka da abinda muka saurara Allah ya sa abinda muka karanta da saurarawa ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfar masjidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala da sallam abinda muka karanta daidai labar mulada sa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana akwai sakonni to bismillah alhamdulillah Allah ya saka wa malam alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya da kara masanci da sai kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta ta aiko ta ga tana cewa assalamu alaikum zuwa ga malam Allah ya kara wa malam lafiya ga hadiya ta nan a ba malam ina neman addu'a Allah ya tuka iyayena Allah ya shirya ni da yana kuma ina ne na ne malam na ji ni ta'aziya ina ba malam ta'aziya na rashin da muka yi na babanmu a shekara Ahmad makaranta wanda na je na gida kuma samu haɗuwa ba. ina roƙo Allah ya ji shi Allah ya mashi gafara Allah ya sa ya huta Allah ya bari ta mu bayan tasu daga hajiya Hawwa'u hajiyar Sadaq matar Abdullahi Wakala wala ta da don musu ta yi da sarka ta naira ɗari tana bara addu'a wannan shi ne sabon da nake alhamdulillah la mun muwafaqa la samun dace waɗanda suka aiko wannan baiwar Allah Allah ya karbi sadakarta da sauran sadakokin duk masu bada sadakoki Allah ya karbi sadakokin su Allah ya sanya musu a cikin mizanin ayyukan su na kwarai farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ji kan mahaifanta ya ji kan mahaifanmu da sauran marigayen mu gabaki daya alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shirya mata zuri'arta Allah ya shirya mata zuri'arta Allah ya shirya namu da na sauran musulmi gabaki daya alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'ziya kuma da take yi ubangiji Allah ya karba Allah ya bada lada Allah ya ji kammalan Allah ya jaddada masa rahma da sauran marigayen mu gabaki daya da duk waɗanda ma suka yi ta'ziya ba mu haɗu da su ba suka aiko duka ubangiji Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya haɗa mu da su gidan rahma alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ubangiji Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka ba ƙasanmu Najeriya zaman lafiya, Allah ka ɗauke mana waɗannan fitincinu, Allah ka yi mana maganin waɗannan fitincinu, Allah ka ɗauke mana waɗannan fitincinu, Allah ka yaye mana su, Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka ba ƙasanmu zaman lafiya, arewacin Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya, arewacin Najeriya Allah ka ɗauke mana wannan fitincino, jihanmu ta zamfara, Ubangiji Allah ɗauke mana wannan fitincino, Allah ka ba mu zaman lafiya madawwami, Allah ka ba mu aminci madawwami, ƙauyukanmu da biranenmu da dazuzzukanmu da hanyoyinmu Allah ya cika su da aminci. Allah ka ɗauke dukkan tsoro, Allah ka yayi dukkan fitina, farma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗanda suka hana musulmi su zauna lafiya, suka hana al'umma su zauna lafiya Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su farman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka jikan mu ka jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah sa ka shi mu da alkhairi farman sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam Allah ya karba mana wannan ibada Allah ka rubuta mu cikin bayinka da kake yantawa a cikin wannan wata Allah ya ƙara mana kusanci Allah ya ƙara mana kusanci da sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ubangiji Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka farma sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam فاتحة مع صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين